أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا باهك ان muku gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh muna karewa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya kawo mu wannan rana mai albarka rana asabar 25 ga watan ramadan shekara ta 1447 bayan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina wanda ya daidai da wato sha nawa sha hudu ko? sha uku ko sha hudu sha hudu sha hudu ga watan uku shekara ta 2026 miladiya don ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma a wannan babban masallaci mai albarka na kandegar national wato masallacin juma'a na kandegar national wato anguwar yantala babban birnin yamai jamhuriyar nijar a kamar yadda muka saba a wannan waje mai albarka muna gabatar da tafsiri wato bayan sallar tarawih zuwa lokacin da Allah ya sauƙaƙe yau ma gashi Allah ya kawo mu don ci gaba da wannan karatu na tafsiri muna fata Allah subhanahu wata'ala ya mana jagoranci a wannan kuma shine darasinmu na 24 a wannan shekara a cikin suratun nisa wannan kuma shine darasinmu na 27 ko ko ba haka ba ko da takwas a da ashirin da muna darasi na ashirin da hudu to wadda cikin suratun nisa darasin mu na ashirin da bakwai mun gane ko shine darasi na ashirin da bakwai a cikin suratun nisa a jiya idan ba a manta ba mun tsaya a ƙarshen aya ta saba'in da nawa ko hamsin na na ɓace wajen buɗofa yawwa jiya idan ba manta ba mun tsaya a ƙarshen aya ta 72 ko? to amma duk da haka kowance 73 amma saboda waɗansu bayanai da ba mu karanto ba a ƙarƙashin ayoyin za mu faro tun daga kan aya ta 72 wato sai mu kai aya ta 72 aya ta 73 sai mu yi bayanan da za mu ƙara akan waɗannan ayoyi sannan kuma mu ci gaba daga aya ta 74 alaramma Allah subhanahu wataala ce wa inna minkum أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما نعم الله سبحانه وتعالى وإن منكم لمن ليبدعن wato lalle daga cikinku huwa Allah yana magana ne da munafukai ba sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lalle daga cikinku ku munafukai irin su Abdullahi bin Ubay bin Sulul wa sahabu kamar yadda mai jalalaini shi ma haka ya faɗa haka nan za mu karanto asar a cikin wato imam ibn kathir ya kawo wato ana magana ne da munafukai ba su habban manzan Allah ba Allah yana zargin munafukai da cewa lalle daga cikinsu ya ce lalle daga cikinku akwai waɗanda suke jinkiri idan an ce a fito yaƙi suke laƙai-laƙai ba sa sauri kun gane ko suke jinkirtawa saboda rashin son a fito a yi jihadi a yi yaƙi don ɗaukar karma Allah daman daga cikin aƙidar su su munafukai ba sa so a fita yaƙi tare da su domin suna tsoron mutuwa saboda an kashe su sun san za a kashe su ne akan kafirci ba akan imani ba to shine Allah yake ba mu labari lalle daga cikin ku munafukai akwai wanda yake yin jinkiri idan an ce a fito a fito yaƙi sannan fa ina asabatkum musibatun idan musiba ta samu muminai a wajen yaƙi mun gane ko ta hanya aka kashe su ko aka karya su suka ji rauni aka ci galaba a kansu sai waɗannan munafukai masu jinkirin zuwa yaƙi sai su ce ƙwale ƙada an amallahu alayhi hakika Allah ya yi mana ni'ima ta yadda bai bari mun tafi ba ta yadda Allah bai sa mun bi su ba domin da mun bi su idan lam akun ma'ahum shahida wato suna suna jin daɗi suna murna da wannan cewa wai Allah ya musu ni'ima domin mai islam akun ma'ahum shahida dan ban halatti ban halatta tare da su ba zuwa ga gurin yakin nan sai su dinga godi wai suke cewa suna murna suna cewa Allah ya musu ni'ima kun gane ko sannan sai Allah ya ce wala in asabatkum fadlun ko wala in asabatkum fadlun amma idan falala Allah alheri ya same ku ta hanyar kuka ci nasara kuka ci galaba akan makiyanku sai su waɗannan munafukai sai su dawo kuma suna wato jin takaicin ya ba su je ba shine Allah ce sai su zo wato layakulan na sai su dinga cewa suna masu nadama ai nadiman kun gane ko suna a halin nadama ka an Allah ya ba mu labari ce ka allam ta kun bainakum wa bainahu mawaddatu kai ka ce wannan munafiki da zai zo ya nadama da ku muminai kamar babu wata akwai soyayya akwai wata soyayya da ta kasance a tsakanin bayan ku kiyayya ce a tsakanin ko ba haka ba domin munafiki baya san mumi kullum fatan sharri yake masa amma yanzu da kuka ci yaki kuka samo ganima sai ya zo ya marairace ya dinga cewa ya laitani kuntuma kaga sai Allah ya fara gabatar mana da irin sifa ta munafunci zai zo ya daɗin baki ka annan ka allamta ku mawaddatan ko kamar ya kasance babu wani soyayya tsakanin ku zai zo yana wato faɗin wa'annan maganganu wani irin maganganu ne shine zai ce ya laitani ya kaito na kalma ce ta nadama tana tana tana wato wacce take nuna da na sani wato kalma ce tana dama wacce take nuna da na sani mutum yana raɗaɗin abin da ya faru gare shi shine zai ce ya laita ni kuntu ma'ahu ya dai kai tona da na kasance tare da waɗannan muminai yadda suka ci nasara suka samu ganima nima in samu ba a fuza sai in samu rabona rabauta da abin da ake samu na ganima fauzan wato rabauta aziman wacce take mai girma wato don ya karbi ganima da wato abin da ake samu na duniya amma shi ba menene ba lahira ce a gabansa ba ko ba haka ba kullum shi burinsa ya samu duniya to wannan ayar a ƙarƙashin ta al'imam ibn kathir ya kawo maganganu ya kamata mu kawo su a takaice muwa ƙarƙashin ayar da maganganun da malamai suka yi akan wannan ayar imam ibn kasir ya bude ya ce ya amurullah ibadahul mu'minin Allah subhanahu wata'ala yana ba da yana umartar wato bayan sa mu'minai domin yana fara bayani tun daga kan ya ayyuha allazina amanu kulu hidrakum kun gane ko tun daga nan ya tsebo bayani kenan Allah yana umartar bayan sa mu'minai bil akdhil hadri min aduwihim su riki saunarsu su riki wato sauransu kada su shagala kada su sakankance ma makiyansu kafirai kun gane ko Allah yake gargadi ga mu'mini su ri- wato su rike su kula da kansu kada su bar wato a, su yi sauna wato kafirai su zo su hallaka su wa hadha yastalzimu lahum bil a'da'i bil i'da'i al asliha wannan kuma zai lazumta musu shirya makamai makamai kala biyu ne akwai as-silah ar-ruhi was-silah al-hissi ta yadda za su shirya wato makamai na ruhi shine su gyara imaninsu su ƙara kusantar Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar yi masa biyayya shi yasa za ku ga kafin a fita yaki sai a ɗan kwanaki ana azumi domin wannan azumi yana koya mutum haƙuri yana ƙara mutum imani ana ƙara shiryawa ke in gane ko to Allah subhanahu wa ta'ala yana umartar muminai su yi wannan shiri sannan su tanadi makamai wanda suke na- wanda ake gani makaman da ake gani bayan makaman da suke na, na, na, na, na ma'ana shine imani da sauransu eh, imam ibn kathir ya ce to shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya umarci wato bayan su da haka sannan ya ce wal adadu wat takthir sannan ya nuna su shirya wajen bangaren in fita za a yi kaɗan to ga yadda za a yi sannan in za a fita da yawa ma ga yadda za a yi in annabi ya fita to sai ku fita ga baki ɗaya amma in annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura wata rinduna to duk wanda aka ayyana shi kada ya ki tafiya kun gane ko da Allah ya ce fanfiru subata subatin sai wasu suka ce ai jama'atun ku fita jama'a jama'a jama'atun da da jama'a kenan sai ku tafi ku bi wannan ai wahiya sariya sariyatu ba da sariyatu kenan wata runduna wata yar jama'a zuwa wata jama'a malai ce wasibat abinda ake ce wasibat jam'u subatu shine wa qad tujma'a subatu ala subiyin ko subiyun mun gane ko subiyin kenan ana mata jam'i da subiyin abinda dai ake nufi wata jama'a wacce rundunar da shugaba ya tura ta tafi yaki wato shi bai shige ta ba a aka samu hadisi daga Ali bin Abi Talha Allah ya kara musu yadda ala Ali bin Abi Talha an ibn Abbas Abdullahi dan Abbas yake cewa qauluhu faɗin Allah madaukakin sarki fanfiru suba- subatin Faɗin Allah fanfiru subatin yace ai usabat usaba usaban yu'na saraya almutafarriqina ana nufin wata ɗan jama'a wato wacce take rindina wacce take ta daban-daban wanda babu shugaba a tare da ita wato asalin shugaba sai dai ya wakilta wasu su tafi a winfiru jami'a ayyani kullukum wato a winfiru jami'a ko ku fita ga baki da ai yana nufin dukkan ku kun gane ko ruya an mujahid wa haka za ruya a an mujahid haka na aka rawaito daga imam mujahid kun gane ko mujahid ɗaya daga cikin manyan mufassirin kun gane ko ko mufassiruna ya ce wa ikrama da imam ikrama wa siddi da imam siddi wa qatada da imam qatada wa dahhak da imam dahhak duk wa'annan masana tafsirin alqur'ani ne wa wa ata al-khurasani daga da ata al-khurasani wa muqatil wa muqatil afwan da muqatil da muqatil bin hayyan kenan mun gane ko dukkan waɗannan sun tafi akan abin da ake nufi da subatin shine saraya wata ɗan runduna wacce shugaba baya cikinta sannan sun tafi akan awin firu jami'an ana nufin dukkanin wato jama'a tare da shugaba su fita ga baki da wannan shine abin da wato waɗannan manyan zaratan malaman tafsiri suka tafi akai amma wa ƙaunuhu faɗin Allah maɗaukakin sarki in ji ibn kasir ya kawo ya ce wa inna minkum lamal wa inna minkum lamal la yubaddi anna na ya ce ƙara mujahid wa gairu wahid imam mujahid da wanda wani daga cikin magabata wanda ba mutum guda ba nazala ya ce sun ce nazalat fil munafiqina kaji ko No.
maganar da muka faɗa wannan aya ta sauka ne dangane da munafikai ba a jingina masu habbai cewa su su- suna jinkiri a su sahabbai saboda imaninsu daga annabi ya ce za su yi gaggawa su so mun gane ko to ya ce- sun ce munafukai take nufi su ne suke suke wato jinkiri ai suka ce abinda ake nufi la yubatti anna ai la yahtalifanna anil jihad suna yin jinkiri dangane da fita yaƙi wajen wato a fita yaƙi fi sabilillahi ba sa sauri su fita suna yin jinkiri daman kuma alama ce ta munafiki wajen aikin alkhairi sai ya dinga jinkiri Allah ya ce wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas haka nan duk wani aiki na alkhairi munafiki yana jin yana jinkirin sa saboda nauyi imani ne mai nauyi sallah alama ce ta imani to sai sallar isha da asubahi tana wa munafikai nauyi ba sa iya zuwanta wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas shi yasa manzon Allah yake cewa a cikin hadisi da sun san abin da ke cikin ta da sun zo ko da jan gindi ne ko in ba su da kafafuwa ko da da jan zuwa wuri su taho su zo su samu sallar isha da sallar asuba a jan To, wannan kenan alama ce ta kasa wato alamar kasala ga aiki na imani alam- alama ce ta munafunci Allah ya mana tsaki to wannan shine ibn kathir ya kawo karshen ayar nan sannan sai ya ci gaba kuma da kawo magana akan cewa wannan aya wa yahtamilu an yakuna al-muradu annahu yabda huwa fi nafsihi wa yabti'u ghayrihi an al-jihad shi munafiki yana iya ya jinkirtar da kansa kuma ya jinkirtar da waninsa ta yaya can ba kuma ce farko eh, a cikin suratul nisa mun karanta inda Allah yake cewa alladhina ya'muruna alladhina alladhina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl da Allah ya ce Allah ya ce inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhur Allah baya son mai takama baya son mai mai mai girman kai mai yawan alfahari baya son mai yawan alfahari baya son mai sai ya ce- sai ka baka ce Allah su waye masu yawan alfahari su sai ya ce allazina yabkhaluna su ne masu yin ruwa wa ya'muruna an-nasa bil bukhl kuma suke umartar mutane da yin ruwa to kaga a wancan wajen muka ce ko da ba su ce wani in rowa ba me aikata rowa su tana sa wanda baya rowa shi ma ya ga aikin rowa kamar wani abin yi ne bari ya taba shi ma ya yi. ko ba haka ba Gaskiya.
bahaushe yana cewa zama da madaukin kanwa shi ke kawo farin kai akwai at-ta'thir wa ta'affu lokacin da kake zaune da wanda yake da wata halayya kai ma kana kokarin kai koyi da wannan halayya ko ba haka ba to kaga mu su ma wa'ancan saboda rowa suna tare da wa'ansu sai su koyi rowa to su ma wa'annan munafikan idan suka yi jinkiri ba su fita yaki ba wanda suke tare da su ne za su sai su yi jinkiri su ƙi tafiya yaƙi kun gane ko shi ya sa mai ahalar yake cewa wala ya hillu lahu suhbatu fasikin bai halatta ga mubaligi ba mumini musulmi ya dinga abota da fasiki wala mujalasata ko ya dinga mai zama tare da shi kun gane ko bai gairi daruratin ba tare da larura ba to kaga duk abin da ake so wato duk abin da za ka yi in na alkhairi ne to man dalla ala alkhair falahu mithlu Ajri fa'il.
ajr fa'ili duk wanda ya nuni a bisa wani aikin alkhairi yana da lada kwatankwacin irin wanda ya koya daga gurinsa shi ma ya aikata za a bashi lada irin nasa shi yasa duk mutumin da ya yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin aiki kun gane ko sai an bawa annabi sallallahu alaihi wasallama lada duk wanda ya koyi da manzan Allah cikin aikin alkhairi sai Allah ya bawa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hakanan duk wanda ya shedanci ya aiki irin na shedan to sai shedan ya samu mai rabansa to ka sani cewa duk in ka zo da wata badala ka zo da wani abu wanda yake mara kyau ne ka aikata shi wani ya gani ya kwaikwaya to ka sani cewa ne sai ka samu gwargwadon irin zunubin nan da wannan wanda ya gani daga gare ka yi kun gane ko sai an baka irin zunubin shi yadda ka koye- ka koyar da sallah ko kai sallah wani ya gani ya kwaikwaya to za a baka lada irin ladan da aka bashi in yayi to haka nan idan ka koyar da rawa ka koyar da rawa ta ɗan daudu ka koyar da mutane shaye-shaye ko ka koyar da mutane wasu abu ɗabi'u marasa kyau to duk lokacin da suka aikata wannan aikin sai an ɗibi wato kaso na wannan saɓan da su- zunubin da aka ba su an ba an ba wannan wanda ya koya musu Allah ya mana tsari to su ma munafikai wannan jinkirin da suke yi mala ya ce zai iya yiwuwa kuma suna jinkirtar da wasu domin wani ke sa wani ya rauni ko ba haka ba in kai himma kai kwazo sai wani ya koyi da kai shi ma ya kwazo in ka ƙi yin kwazo ka tsaya kai kasala sai wani shi ma ya kasala ya koyi da kai to munafikai suna sa wa ƴansu su yi kasala kama kana abdullahi bin ubayy bin ibn sulul ibn salul wato kamar yadda abdullahi bin ubayy bin salul ya aikata qabbaha Allahu wato Allah ya munanta al'amarinsa ya fa'alu yana aikata haka ya ta'akkaru an jihad yana jinkirta ya kibita jihadi bal ma yana ziga mu'minai kasu bi manzon Allah kamar yadda muka yi bayani a jiya a yakin Udu da ya ziga mun- da ya ziga mutane sai da ya ja tawaga ɗaya bisa uku suka bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda iya munafuncin shi saboda yana da daɗin zance dan munafiki Allah ya ce wa in yaqulu tasma' li qawlihi ko ba ba haka ba to suna yayi musu daƙin baki yace manzon Allah ya ja su ne dan a halaka su suka bi shi to kaga wai bati'un nasa anil khuruj fi yana jinkirtar da mutane dangane da su su ki fita yaki wa hadha alqawl ibn jarir wannan magana kuma imam ibn jarir ya kawo ta Allah ya masa rahama wannan duka da ya'yan uwa yana nuna mana wato sahabbai wato sun yi kokari wajen kare addinin Allah duk da kalubale da munafikai suke kawo musu shi yasa Allah wali hadha qala ta'ala saboda haka ne Allah yake faɗa ikhbaran anil munafiqina labari yanga ba mu labari dangane da munafikai annahu yaqulu cewa Allah yana cewa idza ta'akhkhara anil jihad idan suka yi jinkiri dangane da jihadi fa ina asabatkum musibatun wato idan suka ki zuwa su munafikai ba su je yaki ba fa ina asabatkum musibatun idan musiba ta same ku ai qatlun ko musiba ta kisa qatlun kenan wa shahadatun ko kuma kuka samu shahada kenan wa ghalaba al'adu ko kuma kuka yi ci galaba akan makiyinku kun gane ko sai su dinga cewa eh, lima- eh, lamma lamma Allahu fi zalika min hikmati kun gane ko Eh, sai su dinga cewa qala qad an'ama Allahu alayya ko qala qad an'ama Allahu alayya idh lam akun ma'ahu shahida sai su dinga murna suna cewa ai alhamdulillah mun ji daɗi Allah ne mana ni'ima da ba mu samu mun bi muminai ba an kashe mu wato ko an raunata mu ba mun gane ko wannan kuma kaga hasara suka yi amma su suna jin daɗi suna cewa ba su halarci yaƙi tare da muminai ba za- saboda haka ne Allah ya ba mu labari a kansu walam yadri ma fatatu min al-ajri amma shi munafiki da yake murna akan cewa yana godiya cewa Allah bai sa an ji masa rauni ko an kashe shi a gurin yaƙi ba ko ya yi shahada ya ce bai sani ba saboda da jahilcinsa da rashin wato rabansa bai san irin girman abin da ya kumce masa na lada ba da ya yi haƙuri ya samu shahada ko ya samu ladan da ake samu idan an fita yaƙi ko ganimar da aka samu ta halal wato tunda in an samu ganima za a raba a bashi kuma ya samu halal wala in asabat wala in asabakum fadl sannan Allah ya hakaito yace idan abu na falala ya same ku ku mu'minai kun gane ko fadlun min Allah falala daga gurin Allah ai nasrun shine nasara wa zafrun da kuma cin galaba shine zafar kun gane ko wa ganimatun da kuma samun ganima la yaqulanna sai ka ji suna cewa ka allam takun bai ka allam takun bainakum wa bainahu mawaddatun ai ka annahu laysa min ahli dinikum sai ka ce su din ba an asalin addinin ku bane ba suna cewa ya laita ni kuntu ma'ahu da dai na kasance tare da su kaga kenan munafiki shi ma ya san ba tare yake da mu'minai ba da kansa yace ya laita ni kuntu ma'ahu kenan da kan shi kansa munafiki ya yadda ba musulmi bane ba yana dai tare da musulmai ne dan ya kare ne ransa kada a yaƙe shi a kashe shi amma a zahiri tare da abin da ya sa malai ce ka annahu laysa min ahli dinukum a zahiri yake magana kai ka ce su din ba wato yan asalin addinin ku na zahiri amma a baɗini su kafirai ne munafukai ne ba sa tare da ku kun gane ko sai ya ce za su ce ya laita ne kuntu ma'ahum fa afuza fawzan azima kenan suna cewa dama dai a ce na kasance tare da waɗannan muminai in samu rabo rabo wanda yake mai girma suna yin kaito wannan duka Allah yana hakaito mana wato abin da ya shafi waɗannan wato munafukai Allah ya mana tsari da munafunci Allah ya ba mu ikon kankame imani da abin da yake gaskiya ne sai Allah subhanahu wata'ala ya ce
فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما na'am Allah subhanahu wata'ala ya ce falyuqatil ko No.
su munafukan nan da suke ta yin wato jinkiri dan suke zuwa yaki suke laƙai-laƙai ko suke kin zuwa yaki saboda suna ganin hasara ne in suka fita za a kashe su ko za a ji musu rauni sai Allah ya ce to falyuqatil ko wato ku fita yaki kenan Allah subhanahu wata'ala anan ya kawo siga wato da umarni ko ba haka ba No.
falyuqatil qala ta'ala falyuqatil fi sabilillah kace da su ko kuma ku munafikai falyuqatil ku yi yaki kun gane ko No.
su yi yaki falyuqatil su yi yaki dan me fi sabilillah dan ɗaukaka kalmar Allah kun gane ko dan wato kalmar Allah ta samu ɗaukaka shi yasa ba wai ku yi yaƙi don ku samu ganima ko don ku samu duniya ba don kada su ce ai Allah kawai ya ce su fita yaƙi don a samu duniya a sai Allah ya ce falyuqatil fi sabilillah su yi yaƙi don Allah don ɗaukaka kalmar a- addinin Allah ai li ila'i dinillahi don addinin Allah ya samu ɗaukaka fi ila'i kalimatullah domin kalmar Allah kalmar la ilaha illallah ta samu ɗaukaka to don haka za ku yaƙi Allah ya ce allazina yashtaruna suwa ake suwaye za su yi ake wa umarnin da za su karɓa dangane da za su yaƙi fi sabilillah sai Allah ya ce allazina yashtaruna su ne waɗanda suke siye ayyubi'una suke siye ne alhayatun duniya rayuwar duniya bil akhira da lahira sun yadda su ba da duniyarsu gabaki daya kaga mumina ake wa magana kenan Ya shiru na.
ko allazina Ya shiru.
yashruna ne na allazina yashruna hayatad duniya sune waɗanda suke siyar wato suke sayar da duniyarsu bil akhirah da lahira sai su ba da duniyar dan su karbi mai lahira ko ba haka ba الذين يشرون في ال- عفوا فليقاتل الذين يشرون حياة الدنيا عفوا بالآخرة kenan ka- munafikan ne dai kamar magana da muka faɗa kenan Allah yana umarta su cewa ku ku su yi yaƙi allazina yashruna hayata duniya waɗanda suke siyan rayuwar duniya bil akhirah da lahira Na'am.
kenan suke ba da lahira su karɓi duniya suwa yake nan munafikai wato munafikai Allah subhanahu wata'ala yake ja har yanzu yana nuna musu abin da yake wajibi a kansu a kansu duk da basu yadda da shi ba kaga dan dai Allah ya yanke musu uzuri yake cewa to ku munafikai falyuqatil ku yi- su yi yaki kun gane ko su yi yaki dan ɗaukar karma Allah fi sabilillahi kenan allazina yashuruna hayatar duniya waɗanda suke siyan rayuwar duniya bil akira da- da lahira kenan su ba da lahirarsu su fifita duniyarsu a kan lahirarsu allah ya ce to wa man yaqtul ko fi sabilillah duk wanda ya yi yaƙi eh, wala- wa- wa man yuqatil afwan wa man yuqatil fi sabilillah duk wanda ya yi yaƙi saboda allah yanzu nan ana so a gaya wa muminai don a ƙara musu ƙwazo ana so a gaya wa kafirai munafukai don su ransu ya ɓaci su samu su ƙara rauni kun gane ko No.
su rasa daɗin duniya su kuma munafikai wato ransu ya ƙara ƙarfi zuciyarsu ta ƙarfafa sai Allah ya ce wa man yuqatil fi sabilillah duk wanda ya yaƙi dan Allah kun gane ko fayuqtal sai aka kashe shi ayi fayuqtal yastashhid sai aka kashe shi ya samu mai shahada in mu'mini ne me ya samu shahada in munafiki ne kuma dama shi kenan ya mutu kafirinsa No.
shi yasa ma ba zai yadda ya tafi ba mumini shi yake wato baya jin tsoron mutuwa domin ya san daga ya mutu aljanna ce makomarsa to sai Allah ya ce ku yi yaƙi sabida Allah to duk wanda zai yaƙi sabida Allah to fayuqutal idan aka kashe shi mun gane ko fayuqutal idan aka kashe shi kenan yastashhid kenan yayi shahada aw yaglib ko kuma ya ci nasara ya ci galaba shine yaghfuru bi aduhu da aduhi ya ci ya ci galaba akan makiyinsa to Allah ya ce duk wanda ya samu ɗayan biyu ne idan ka yaƙi dan Allah in gane ko fayukutan ko ma ko dai a kashe ka aw ne aw yaglib ko kuma ka ci nasara duka babu hasara a ciki cin nasara ka ci nasara kisan da za a yi maka kayi shahada kaga duka nasara ce sai Allah ya ce to fa sawfa nu'tihi ajran azima duk wanda ya samu kansa a cikin wannan ɗayan biyu yayi yaki dan Allah in ma an kashe shi in ma ya ci galaba akan makinsa to ga sakamakonsa Allah ya ce fa sawfa nu'tihi ajran azima da sannu za mu bashi wato sakamako wanda yake mai girma kaga sakamako mai girma in a duniya ne ya ci nasara yana da ganima da yardar Allah ko ba haka ba domin Allah ya umarce shi ta hanyar amsawa Allah da ya ce wa fal- eh, wa- wa qatil go da Allah ya ce wa man yaqtul ko ba haka ba wa man yuqatil afwa da Allah ya ce duk wanda ya yaki kaga an faɗi cewa duk wanda ya yaki kenan mai buƙatar ya yi yaki fi sabilillah ya samu falala zai je ya yaki to kaga idan ya yaki in an kashe shi fa sawfa nu'ti ajran azima sai ya zanto aljanna ce idan kuma ya ci nasara fa sawfa nu'ti ajran azima zai samu yarda Allah kuma zai samu ganimar da ake samu a nan gidan duniya kun gane ko kaga kenan duka dai fa sawfa nu'ti ajran azima ay sawaban jazilan zai samu lada wanda yake gwaggwaba kenan dai duk wanda ya yaki dan Allah wato bai da hasara kun gane ko imma dai ya ci nasara ta hanyar ya ci galaba ya kashe makiyinsa ya dawo da yarda Allah da samun ganima imma a kashe shi ya samu shahada ya samu aljanna ta Allah subhanahu wataala shi yasa saboda gwabin da ke cikin wato wanda ya mutu saboda Allah hadisi ya nuna cewa su ne za su yi fatan dama su mutu dama Allah ya ƙara raya su su zo su ƙara yin yaƙi a ƙara kashe su don Allah saboda sun ga abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi musu na falala Allah ya ce ai ya tsara duk wanda ya mutu baya dawo sai dai ku roƙi abin da kuke so ya ce to Allah ka sanar da bayinka da ba su zo tare da mu ba ka ce musu ga abin da ake samu na falala da gwaɗi idan an mutu a wajen yaƙi shine sai Allah subhanahu wataala yake cewa man yaqtul mu'mina wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un inda rabbi inda rabbihim yarzuqun a wata aya wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin Walakin la la tashurun cikin bakara a can ali imran bal ahya'un inda rabbihim yarzuquna suna nan a gurin ubangijin su ana ciyar da su kayan aljanna tuni sun fara ci ku kuna nan kuna tausayin su to su suna can suna muku tausayin ku kuna nan gidan wahala gidan duniya su ka suna can sun fara more ma aljanna kafin su shige ta to kaga duk wanda ya yaƙi dan Allah wato bai yi hasara ba in an kashe shi bai yi hasara ba in ya ci nasara bai yi hasara ba wato yana da wato ajaran azima Allah ya ce fa sawfa nu'tihi ajaran azima da sanda za mu bashi lada wanda yake mai girma Allah ya samu daga ciki Allah ya ce wa malaku وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa malakum la tuqatiluna fi sabilillah na'am Allah yana zargin munafukai har yanzu al-istifham al-inkari aw lit-tawbih kun gane ko Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa malakum me ya same ku ne me ke gare ku la tuqatiluna fi sabilillah ba kwa yin yaki domin Allah ba kwa yin yaki dan daukar kalmar Allah wal mustadafina kuma menene yake me ya same ku ne ba kwa yin yaƙi domin ceto almustada'afina domin domin tsere tsere tsere da waɗanda suke masu rauni domin ceto waɗanda suke masu rauni No.
kenan kaga dalilin yin yaƙi yana da yawa ana yin yaƙi don ɗaukaka kalmar Allah wanda an masa wa'azi an yi ƙoƙarin a nuna masa ya zo ya bautata ma Allah da ya halicce shi Allah da ya ba shi lafiya ya ba shi wato ni'ima da sauransu an mai wa'azi sai ya ƙi yadda ya imani sannan kuma ya hana wasu su shigo musulunci kaga ana yin jihadi don shi hakanan kuma ana yin jihadi don a ceto waɗanda suke da rauni kamar yadda ya faru wato waɗanda suka musulunta amma ba sa iya su bayyana kansu wanda an baro su a maka kun gane ko bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira ya tafi Madina akwai waɗanda suka yi ta musulunta suka buya suna cikin an gano ka ai ta azabtar da kai kun gane ko ai ta matsa musu to su ma za a yi jihadi dan ai ai kun ga ba a haramta fatu maka ba sai bayan an yi fatu maka ba a haramta a yaƙi wato kafiran maka ba sai bayan fatu maka ko ba haka ba sai da aka yi fatu maka aka haramta yaƙin kafiran maka amma da ana shiryawa a tafi a gabza da mutanen maka da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko yaƙin Uhud nan da muka ai mun- su Abu Sufyan ne kafin ya musulunta su da suka shirya suka ce tunda suka ji sun ji zafin abin da ya faru a Uhud ko ba ba- afwan, a Badar Badar, na'am.
sun ji zafin abin da ya faru a badar an lallasa su an wulakanta su an ci nasara a kansu Allah ya taimaki muminai tare da basu da yawa walaqad nasarakum Allahu fi badrin wa antum adilla Bi.
Bi- eh, walaqad nasarakum Allahu bi badrin wa antum adilla Allah ya ce hakika ya taimake ku a badar ga ku ku ɗan kaɗan ba ku da yawa shine adilla kun gane ko wato ai qalilun kuna ɗan kaɗan Allah ya taimake ku adadin musulmai ba su da yawa amma kafirai sun ninninka wato musulmai amma Allah subhanahu wataala ya turo hadda mala'iku aka yi yakin nan aka ci nasara akan kafirai to wannan abin ya ba su haushi su abu sufiyan da suka shirya suka ce to a je a yaƙi manzan Allah a madina sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tattara sahabbai da duk waɗanda suke tare da shi ya shawara da su ya ce to ga kafirai nan suna so su shigo su yaƙe mu ya kuke gani mu tsaya a cikin madina su zo ko ko mu fita ka- mu tare su kafin su shigo annabi sallallahu alaihi wasallam yana da ra'ayin cewa a ba- a zauna a madina da wasu daga cikin sahabbai wanda ba munafikai ba su ma suna da ra'ayin amma wasu daga cikin muminai suka ce a ya rasulullah kakka bari makiyinka ya zo inda kake a fita a tare shi to daga nan shi daman abdullahi bin ubay shugaban munafikai Na'am.
ba haka yake so ba so yake annabi ya zauna a madina a zo a gama da su ya shirya da kafirai to Allah subhanahu wata'ala sai ya sa manzan Allah bai karɓi wannan ra'ayi ba sai ya karɓi ra'ayin waɗanda suka ce a fita a tari munafukai kun gane ko a badar a uhud a fita ka a bari su shigo kuna ganin dai kissa ayoyi 60 Allah subhanahu wata'ala ya ba mu kissar wato uhud a cikin ali imran ko ba haka ba wa idh gadawta tun daga wa idh gadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina eh, ma- maqa'ida lil qital ko ba haka ba Allah ya fara ba mu bayanin abin da ya faru a yakin Uhud har zuwa ayoyi 60 ko 59 kamar yadda malamai suka yi sabani ana ta bayanin Uhud to kun ga dai gwagwarmayar da aka sha a Uhud bayan Annabi sallallahu alaihi wasallama kaga anan kafirai ne suke so su zo su kawo mai hari kaga fitar shi dan ya ne ya kare kansa kaga kenan ba yadda ake gaya wa mutane cewa musulunci yakin mutane yake kashe mu mutane yake a ba haka bane ba dalilai na yin jihadi na yakin musulunci yana da yawa kun ga ko yanzu mun samu guda nawa mun samu kusan guda uku ana yin yaki dan a tsaida tauhidi a tsaida kalmar Allah ana yin yaki don a isar da saƙon Allah waɗanda suka ƙi bari wato wasu su gane musulunci a- a a kutsa su a yi yaƙi a ce sai an yi wa'azi don mutane su gane addinin Allah sannan ana yin yaƙi don a ceto mustadafu mustadafi na kamar yadda nan Allah ya ce wal mustadafi na minar rijali wal nisa me ya same ku da ba za ku yi yaƙi ba don ku ceto kun gane ko ku tsamo waɗanda suke masu rauni daga cikin mazaje da mataye wal wildan da yara ƙanana ku yi jihadi don ku ɗebo ku tserato da waɗannan ku yi jihadi don ku ne ceto waɗannan daga halin bauta da halin rauni da halin matsi da suke ciki kaga hali na nawa kenan ake yin jihadi sannan akwai jih- jihadi difa'un nafs difa'un an nafs miki ya taho zai halaka ka sai ka sashi za ka zauna ka kalle shi a sai ka tashi ka kare kanka wannan shi ma nau'i ne na jihadi shi ne irin nau'in jihadi da shehu usman dan fodiyo suka yi kuma na uhud ma ya yi kama da wannan domin manzo allah sallallahu alaihi wasallam bai shirya yaki ba labari ya ji cewa za a zo a- a halaka su suka fita don su kare kansu a badar kun ga dai fafatawa da ya faru a cikin a- a yakin badar a a yakin uhud nake so ce mun gane ko har sai da ya kai aka karya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haƙori wato yaƙi ne wanda yake an sha wahala a cikinsa amma Allah subhanahu wataala ya ɗaukaka sahabbai da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ƙara daga darajarsu a idan wato mushrikai ya ɗaukaka su ya yi musu baiwa sallallahu alaihi wasallam sannan sai Allah subhanahu wataala ya ce to menene yake ka ganin zargi ne shi yasa ya ce istifhamu litawbih istifham an kawo shi ne dan a zargi munafikai me yasa ne waɗanda suke nan suke kin zuwa yaki amma su mu'minai kaga tunda sun yi wa Allah subhanahu wataala biyayya sai dai a ƙara mai motsa su a ƙara mai zaburar da su ku tashi ku yi jihadi ku motsa ku yi jihadi don ku ɗaukaka kalmar Allah don ku ɗaukaka addinin Allah bayan wannan wal mustadafina domin kuma ku ceto masu rauni domin ku tsamo waɗanda suke daga rauni a minar rijal na daga mazaje wal nisa da mataye wal wildan da yara ƙanana kun gane ko waɗanda kafirai suka tsare kun gane ko suka hana su ma su fito su yi hijira kun gane ko abdullahi dan abbas allah ya kara masa yadda yake cewa wato kuntu ana wa ummi minhu ni da mahaifiyata mun kasance daga cikin almustada'afina lokacin sayyidina abdullahi bin abbas bai samu yayi hijira a farko ba yana cikin waɗanda suke wani masu rauni wanda ba su samu sun bi manzon Allah a farko ba suna wato maka an tsare su kafirai sun hana su fita ya ce yana ciki shi ne ya ce kuntu ana wa ummi minhu ni da mahaifiyata mun kasance daga cikin masu raunin nan da Allah ya ce minar rijali wal nisa'i wal wilda mun gane ko wannan asar kuma ya tabbata allazina yaqulun imam ibn kathir ya kawo shi kuma ya kawo hadisi wanda yake ya ishara da hadisin al-imam al-bukhari Allah ya kara masa yadda hadisin yana cikin sahih bukhari hadisi mai lamba 4500 da tamanin da bakwai kun gane ko da hadisi mai lamba dubu hudu da hamsin a da ɗari biyar da tamanin da bakwai kenan da tamanin da bakwai da tamanin da takwas duka imamu buhari ya kawo hadisin da abdullahi bin abbas allah ya ƙara masa yadda yake cewa wannan aya ya ce haddani da wato mahaifiyata muna cikin waɗanda suka kasance wato mustadafina minar rijali wan nisa'i wal wildan Allah subhanahu wataala ya ce allazina yaqulun yana so ya fassara maka dai al mustadafina no kun gane ko me yasa suka zama masu rauni ga da abin da yake ƙara nuna suna da rauni kun gane ko allazina yaqulun sune waɗanda suke cewa rabbana ya ubangijinmu akhrijna min hadhihi alqarya ka fitar da mu daga wannan gari wato garin maka ake nufi mun gane ko suna roƙon Allah suna cewa rabbana ya ubangijinmu akhrijna ka fitar da mu min hadhihi alqarya daga wannan gari ai suna nufin maka mun gane ko me yasa suke roƙon Allah ya fitar da su daga wannan gari na maka domin me zalimi ahluha wannan garin mutanen cikin garin azzalimai ne masu zalunci ne kenan yana suna nufin mushrikan da ke ciki suna zalimta su sun sa musu takunkumi sun sa musu waɗansu har ɗaure su an yi wasu hammari an sa musu a gani ko suna roƙon Allah Allah ya fitar da su daga wannan gari wanda ya kasance mutanen cikinsa zalimi ahluha ko mutanen cikin mutanen cikin wannan gari azzalimai ne suna cewa waje allana min ladunka ya Allah ka sanya mana daga gurinka mun gane ko waliyan wato wani macibincin lamari wani wanda zai taimake mu ya Allah ka turo mana wani gwarzo mun gane ko da zai ka samu ya ba mu wato gudunmuwa da za mu tsirata daga waɗannan wato alkafirai azzalumai mun gane ko Allah subhanahu wata'ala ya ce waje allana min ladunka waliyan waj'alna min ladunka nasira kuma ya Allah ka bamu wanda zai taimake mu wato ka kawo mana wanda zai bamu taimako ta yadda zai shigo ya yaki waɗannan kafare mu samu mu ma mu fita tare da wato waɗannan mu'minai da ko wannan wanda zaka bamu taimako da shi ko kuma a ci nasara a buɗe garin kamar yadda Allah subhanahu wataala ya sanya aka buɗe maka ta zamto darul islam mun gane ko har annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la hijrata ba'da al-fath babu wata hijira bayan bude maka tunda aka aka bude maka har annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu dama ya shiga cikin ka'aba ya dinga cewa ja al-haq wa zahaqa al-batil inna al-batila kana zahuqa ko gaskiya ta zo barna ta ta kunyata manzo Allah ya dauki takobi ya dinga sare gumakan da ke cikin ka'aba gunki nawa ne a cikin ka'aba kafin gabani guda guda 360 adadin kwanakin shekara annabi yana kallo tsawon shekara kusan 20 da wani abu amma lokacin cire waɗannan gumaka daga cikin ka'aba da yi ba sai da Allah subhanahu wata'ala ya bashi ƙarfi ya bashi wato ya bashi taimako da muminan nan sahabban nan masu imani wanda suka ce duk inda za a shiga za su shiga Allah ya karfafe shi da su sannan aka zo aka yi fatu maka aka shiga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda wato karamcinsa da hikimarsa ta da'awa ya lissafa wasu gurare da ya ce duk wanda ya shige su ya gudu daga cikin kafirai wato kada a kashe shi kada a bi shi kun gane ko a kyale shi ya ce duk wanda ya shiga dakin ka'aba don neman tsira kada a taba shi duk wanda ya shiga gidan wato wannan abin nan abu sufiyan shi ma ya tsira abu sufiyan yana daga cikin karamcin da ya sa zuwa imani kenan nima an kimanta ni an darasta ni sai zo ya karbi musulunci saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana kimanta mai kima lokacin sarki ne na wato mutanen makka kun gane ko amma mu'amalar da annabi ya ce wanda ya shiga gidan abu sufiyan shi ma ya tsira wanda ya shiga ka'aba ya tsira ya ga an daidaita shi da ɗaki mai alfarma wato yadda aka ba wa ɗaki mai alfarma kima shi ma aka ba shi kima bai san hikima ce ta da'awa ba ba gashi ba sakamakon haka kuma ya zo ya kafa musulunci kuma musuluncinsa ya yi kyawo har ya zama sirkin manzo sallallahu alaihi wasallam ko ba haka ba to ka gani wannan duka hikima kenan ta da'awa dole ne mu karanta hikima hikimomi na da'awa dan zamantakewa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta da a filin yaki annabi yana da tausayi hatta da a filin yaki filin gumurzu annabi sallallahu alaihi wasallama baya kau da kai da abin da yake daidai ku duba ayoyin da suka dinga sauka akan yakin Uhud ana cikin bayani akan gumurzu sai ka ji an ce to ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu riba adhafan mudha'afa ka gani duk dai ana so ne mutum kada ya kauce wa nizam kada yanzu nan wani daga ya ji matsi sai ya ce ai ana cikin bala'i kun gane ko sai ya ta saban Allah shi wai gane yake saban wai bala'in da Allah ya dora mai shi zai halatta mai ya saba ma Allah kun gane ko Na'am.
maimakon tsanani idan ka shige shi me ya kamata ka yi ka ƙara ƙanƙame Allah ka ƙara koma zuwa ga Allah shi yasa malamai suke cewa mushrikan da sun fi mushrikan yanzu im- wato su na da idan suka haɗa bala'i shirkai ne sai su bar shirka sai su koma su kaɗaita Allah da bauta mun gane ko sun san cewa babu wanda zai ɗauke musu matsala cewa sai Allah nan shi shi kaɗai sai su koma kaɗai ta Allah amma mushrikan yanzu idan suka kom- suka faɗa cikin bala'i sai maimakon su koma ga Allah sai su ko sai su ƙara yin shirka kaga maimakon su tsamo kansu sai su ƙara dilliya kaga damsul basirati ya sha- ya same su wato akwai toshewar basira da ƙara nisantar Allah subhanahu wata'ala cikin wannan to haka kai ma mumini a duk lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya jarrabe ka maimakon ka wato matsa ko kuma ka ƙara nisantar Allah a'a kusantar Allah za ka ƙare in gane ko ka ƙare kusantar Allah ta hanyar ne tsaye da farlai da nafulfili domin bawa yana samun kusancin Allah da soyayya Allah lokacin da yake kula da farallai da kuma mai nafulfili sai ya zamto Allah ya so shi Allah ya jibinci lamarinsa Allah ya tausaya masa Allah ya kawo masa mafita Allah ya ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja duk wanda ya ji tsoron Allah sai Allah ya bashi mafita wa yarzuquhu min haythu la yahtasib sai Allah ya azurta shi ta inda baya tsammani kenan abin da ake so da mumini shine duk lokacin da ya shiga matsala ba ya nesanci Allah ba a ya ƙara kusantar Allah ya tuna wasu al'amura da yake na sako ya bari ba wai ya ƙara dulmiya ya ƙara shiga cikin sako ba wannan shine alamun mutum ya cika mumini shi yasa a nan ibn kathir a ƙarƙashin wannan aya da muka karanta wata wa malakum ya kawo asar wato kamar yadda muka kawo mun kawo asar guda ɗaya na abdullahi ɗan abbas ya ce wallahi wannan aya ta yi magana ne akan ni da mahaifiyata muna cikin wa'anda allah ya ce wal mustafafi na minar rijali wal nisa'i wal wildan kun gane ko sannan wannan zai nuna mana cewa wa'anda suke da rauni kamar yadda mun san hijira tana nan haƙƙiya musa ko to amma ba a hijira daga inda yake ƙasan musulmai ce a ce za a tafi wani waje kamar yadda aka samu kwanaki can shekaru da suka gabata wasu suka ce kawai za su yi hijira suna cikin musulmai ba garin musulmai sai suka ce za su yi hijira su bar wasu su tafi wani darul islam to nan darul kubur ce waye hana ka kai addini a nan da Allah akwai inda aka lima an taba hana kiran sallah a masallacin ana bayyana addini duk abin da kuke so na addini ba a bari kuna yi to inda guri ba a hana ka ka bayyana addinin ka ba babu hijira inda ake hijira shine inda aka hana ka ka bayyana addinin ka domin me ma'anar hijira a laramma alhijratu hiya intiqal min baladi shirki ila baladi islam hijira shine ciratuwa daga garin shirka zuwa garin musulunci nan garin an hana mu mu bayyana addininmu a ba a bari muna yin sallah a fili sai a ɓoye ba a bari mu yi kiran sallah to nan wajibi ne ka tashi daga nan inda kake sai ka tafi inda za a bakka ka yi sallah a bayyane ka yi sallah a fili akan wannan matsalar ce malamai suka ce bai halatta mutum ya tashi ya balaguro ya tafi turai inda ba a iya ya- ya- a bayyana a yi sallah suka ce duk inda suka keɓance suka ce sai dai wata larura ta al'umma ko wata rashin lafiya da babu magani a kasashen musulmai sai kasashen arna amma suka ce bai halatta ka tafi kasashen tura ka zauna inda sai ka kuwa za ka yi sallah kun gane ko saboda ba a yadda musulunci bai yadda da kaskanci ba kenan nan ba za a baka kai addinin ka ba to tashi ka tafi to yau da sunan neman arziki da sunan neman kuɗi sai a tafi turai sai ka ga mutum ya dame ka da waya yana bugo maka malam wallahi inda nake hada salloli nake sai na hada biyar akwai kyamara da aka sa tana duba waye sa ka to waye kai ka ka tashi ka tafi inda ba sai an sa ma kyamara ba ana bibiyar ka kana sallah ka tafi inda zaka bautata ma Allah to wannan ku koma akwai littafi na tauhidi wanda yake sharru tashil menene tahdhib Tahdhib, na'am.
wannan littafin ya yi bayani a kan cewa taslimul aqida.
a ƙarƙashin yawa taslimul aqida in gobe an Allah ya kama ina iya in zo da littafin ya yi bayani cikakke dangane da cewa bai halatta mutum ya tafi ƙasashen turawa don matsala ta duniya ya je ya zauna inda ba a barin shi ya yi addini sai ya buya ko kuma ba a bayyana musulunci ba za a wani garin wata ƙasar ko masallaci ba a yadda a gina ba to kun ga wannan bai halatta ba su yasa duk inda za kuma a bakka ga kai addinin ka to nan kuma bai halatta nan kuma ka ce za ka yi hijira ba kaga musulunci yana da adalci musulunci yana da adalci sannan imam ibn kathir yake cewa haddathna sulaiman bin harb haddathna hammad bin zaid an ayub an abi ab- eh, an abi mulaika عن ابن عباس تلا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان عبد الله بن عباس يا كرنت إلا المستضعفين سيدي وإن دسك ما سروني كو أكرونا تاسو من الرجال ندق مزاجي والنساء دماتا والولدان ديارا كنانا mun gani ai waɗannan dukkansu la yastati'una hilatan ba su da wata dabara ko ba haka ba ibn abbas ibn abbas yace kuntu ana wa ummi mimman azara allah ko azzara allah kun gane ko ko mu kawo shi ba shadda mimman azara allah ta'ala ko azza wa jal mu da mahaifiyata ni da mahaifiyata muna daga cikin waɗannan wanda Allah ya- ya keɓance ya ce wato sai dai waɗanda suke masu rauni daga cikin mazaje da mataye da kuma yara ƙanana to wannan aya tana nuna mana cewa wato wajibi ne ga muminai su tashi su yi jihadi su yi yaƙi don su ceto su yi- su ɗaukaka addinin Allah ko kuma su tsamo waɗansu ‘yan uwansu waɗanda aka tsare waɗanda suke masu rauni shi yasa saboda haka ne Allah ya ce allazina amanu yuqatiluna fi sabilillah ko wallazina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut zamu zo kanta goban Allah ya kai mu ba mu da lokaci isasshe idan muka ci gaba ayoyin ba za su kare ba wato lokaci zai gintse mana za mu tsaya a nan gobe idan muka zo sai mu haɗa ayar baya da ta wacce za mu karanta domin tafsirin ya tafi wato a daidai abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada Amin.
wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik akwai tambayoyi guda biyu imam ya turo tambayoyi guda biyu da aka turo mai tambaya na farko yana tambaya ne dangane da shi ne ya samu wato hatsarin mota ya kashe rai to kun san a addinin musulunci akwai kisa kala uku akwai al- alqatul la'amd kisa wanda yake na ganganci wannan wa iyazan billah Allah yayi bayanin sa ya yi narko ga wanda ya aikata shi Allah ya tsine masa ya yi fushi da shi kuma zai dawoma a wata wanda ya da gangan ya kashe mumini akwai to kuma alƙatulu kamar yadda ma- malikiya suka kawo shubun la'amdi malikiya ne suka kassace wannan ta ce akwai kisan da ya yi kama da ganganci ba ganganci ba ne yanzu ice ko kare in an buga mutum yana kashe mutum kamar ka ɗauki ɗan kara wani ɗan kara ɗan bu- bari mu ce bulala sai ka ɗauki bulala sai ka biga buge mutum sai ya faɗi ya mutu asali bulala ba ta mutu ba ta kashe ko ka mare mutum sai ya faɗi ya mutu ko ka dungure kan mutum haka sai ya faɗi ya mutu duka wannan shine malikiya suka ce asali baya kisa amma ana kiransa shuru la'amdi to bari mu je ga wanda za mu magana a kansa mu kyale wa'annan mu je ga alƙatulul khata kisa na kuskure irin wannan wanda aka tambaya a kan shi mutumin da ya kisa na kuskure abin da yake a kansa shine zai biya diya akwai haƙƙin Allah akwai haƙƙin wanda aka kashe wanda aka kashe suna da zaɓi su ce sun yafi ba sai ya biya diya ba kun gane ko to amma dai akwai haƙƙin Allah yana kansa shine azumi 60 azumin wata biyu a jere to Allah subhanahu wata'ala ya nuna mutatabi'ain a jere ake yanzu azumin kafara 60 a jere ake yanzu shari'a ta tsara su a jere za a yi su to yanzu mutumin da ya fara wannan tambayar ga ta yadda take mutum ya fara yin azumi sai ramadan ya kama bai kare ba bai ka- bai ka- gama wannan azumi guda 60 ba sai ramadan ya shigo to ya sai yi. yana cikin yi sai azumi ya zo to zai ajiye wannan na kafara ya fara na azumi kun gane wannan uzuri ne na shari'a yanzu misali ya yi guda 35 ko 40 sai ramadan ya kama to zai ajiye shi sai ya ramadan yanzu ran sallah ba zai dau azumi ba ba a sa- shi ma ranar sallah ranar uzuri ce amma daga ɗaya ga sallah sai ya ci gaba yanzu yana 35 ko 40 sai ya dora sai ya jera ya ci gaba yana cikin yi sai sal- in misali bai gama ba sai kuma idi ya shiga na sallar layya misali in bai gama ba nan ma sai ya ajiye ranar idi daga ranar idin layya sai ya ci gaba har ya cika wannan wata biyu cikakke alasabilin misal nake kama daga kayi za ka fara idan baka gama ba sai ramadan ya kama ka ajiye idan ramadan ran sallah ka ajiye ɗaya ga sallah ka ci gaba idan sallah- watan sallar layya ya kama duk baka gama ba alasabilin misal nake bugu za ka ajiye ranar sallah ba azumi ranar sallah sai ka ci gaba bayan sallah da kwana ɗaya ka ci gaba da azumi uzuri na farko kenan ko sai macen da take ita ce abin ya safa mace ce ce ta yi wannan kisa to ta zo tana cikin yi sai haila ta raso ko jinin haihuwa ya raso to ita ma irin wannan hukunci ne da jini ba a azumi sai ta ajiye suka ce kai ko da balaguro ne ya- ya ya ratso maka a cikin wa'annan kwanakin kana iya ka ajiye an yi sauki ga mai balaguro wannan sauki ne a shari'a sai in ka dawo sai ka dora akan inda ka tsaya amma banda wannan duk wanda ya ganganci sai rashin lafiya yawa amma kana minkum maridan ala safar eh aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra shi ma rashin lafiya yana iya sa a ci to amma duk wanda ba wannan ba ana a biki a gidan suwa ne sai ka aje dan ka sha gara to wallahi in kayi 50 da in kayi sit- in kayi 59 saura ɗaya kenan ko ranar na 60 sai aka yi biki a gidan su liman sai ka ce ai akwai mushi za a ci sai ka aje to wannan su rushe gaba kida in sai ka sake tun daga na farko ka zo ka abin nan saboda ba uzuri na shari'a ba ne uzuri na shari'a shi ke karɓa amma wanda ba na shari'a ba ba a karɓarsa in ka lalata shi ko ka kai hamsin da bakwai hamsin da takwai hamsin da tara sai ka ɓa- ka ki ɗaukar na ƙarshe ka ce bari ka ajiye ka huta to waɗancan saura sun lalace an dawo zero sai a zo a fara daga farko wannan shi ne bayanin da malamai suka yi sai tambaya ta biyu mai tambaya ta biyu mace ce tana azumi sai jinin haila ya zo mata ta saba ta kwana uku hudu biyar shida ne ba ta wuce shida yanzu a- sai jinin ya yanke mata kuma sai ya ƙara dawowa to yanzu ta ce ta kai kwana shi- sha biyu a, ta kwana goma sha ta ce in ta kai kwana goma sha biyu tana iya ta bari a idan ya kai kwana sha biyu ba za ki bari ba ki kai shi har kwana sha biyar kamar yadda mu ɗauki mazhaban maliki a hannu duk da akwai maganganun da suka saba musu ki kai kwana sha biyar idan kika kai kwana sha biyar sai ya ci gaba a na sha shida ki yi wanka ki ci gaba da sallah da azumi kun gane ko ragowar guda sha biyar ɗin da kika sha sai ki rama su ranar da jinin ya tsaya amma waɗancan sha biyar ɗin am- fatawan malikiya muka baki tunda ak- a kanta muke rayuwa za mu yi uzuri tunda a kanta mu yi muki fatawa da ita ki kai shi kwana goma sha biyar suka ce duk tsawon haila in ta kai kwana sha biyar to daga ta wuce sha biyar ba haila ba ce ciwo ne a nemi magani kuma da yawa ina so in yi wa ɗan uwana iyayena yayyena mata nasiha ku guji shan waɗansu magunguna na hana haihuwa ko na hana tsaida da jini wanda dai ba gaira ba dalili shike sabbaba mu matsaloli wannan matsalar kuma tana zuwa har ta kai ga mahaifar wani zubin ma ta hana haihuwa wani zubin ta taba ta ta- ta fillar da jini ya ta zuba ya tsayawa a ji tsoron Allah a bar wannan kwayoyi kan su je su halaka mutum wannan shine abin da malamai suka faɗa wallahu a'lam subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh